أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين ya rabbal alamin a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo mu wannan rana ta tara ga watan Ramadan na wannan shekara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda shi ne daidai da tara ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta 75
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
bismillahi rahmani rahim Allah madaukakin sarki a aya da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce mutanen da suka sai lahira da duniyarsu suka sai lahira duniyarsu to Allah ya ne musu umarni cewa su yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya yaƙi saboda ɗaukaka addininsa ko a kashe shi ko ya yi nasara to allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada mai girma wato wanda ya ji jihadi don ɗaukaka addinin allah inda yaƙi ya tabbata na musulunci kun sa akwai yaƙi na musulunci yana da sharuɗa yana da ƙa'idoji ana yaƙi a musulunci amma ba irin ya koka da wasu wasu mamakiya Allah suke kirkirowa don kawai su bata addinin Allah don su sa wasu su tsane addinin Allah amma dai abin yana fitowa yana fitowa wani abin da za ka gane wasu mayakan cewa ba ba na musulunci ba ne don ko musulman ba ba su tsira ba ka ke nan ina na musulunci ne bayan da za a yi musulmi ya zama yana yaƙi musulmi bayan da za a yi musulmi ya zama mutum na cikin sallah ka kashe shi to in ka kashe mai sallah waye wa za ka rage ka gani wannan yana nuna ma cewa ba wai shirin Allah ba ne hatta yaƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi za mu karanta ayoyi na ƙur'ani lokacin da sahabbai aka cutar da su aka zalunce su aka azabtar da su a maka akwai masu ƙarfi wanda suka shiga musulunci suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu dama mu yaƙe su annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ba mun umarni ba haƙuri ya dinga ba su ya dinga ba su har lokacin da Allah ya bada umarni cewa ayi ayi yaƙi kuma Allah madaukakin sarki ayar da ya so ba faɗi na ayi yaƙi cewa ya uzna lil ladina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir saboda min an zalunce su zalunci yayi yawa ya kai ya kawo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira mutane suna so su bi shi ma sai a hana mutum wato baraka ba zai bi shi ba idan mutum ya yi niyyar hijira sai a bi shi a kwace duk abin da ya mallaka sa'annan a ba shi kashi sa'annan a koro shi maka ba zai ji ba haka suke tsayi suke tsayi wanda aka samu a cikin tarihi sun yi hijira kai tsaye ba wanda ya taba su shine irin sayyidina umar irin sayyidina umar radiyallahu anhu saboda shi da ban gwarzo ne a jahiliya an san shi baya jin tsoron su baya jin shakkar su shi yasa ma aka ce da zai hijira har sanar musu yayi cewa to gobe ni zan wuce kuma sai da yazo ya same su a cikin dabar su ya ce musu gobe ni zan yi hijira kowa ya sun koyar da kai ya ce musu cikin kudu wanda yake so matan shi ta yi ta kaba ko wanda yake so ‘ya'yan shi su zama marayu ko wanda yake so uwar shi ta yi asara ta haifo wani ya ce to ya haɗu da a bayan gari ba wanda ya bi shi amma sauran sahabbai akwai wanda irin su abdulrahman bin awu duk kudin da aka kwace da kasuwanci shi da kudin shi abdulrahman bin awu da kaji ana cewa ya koma madina ya zama mai kudi damun a makaɗin kasuwa ne yana sai da manja wani zai ce a akwai manja zamanin annabi akwai manja na abinda yake cewa kenan yana kasuwanci mai kuma Allah ya ba shi hazaƙa ta kasuwanci kuma Allah ya mana nasibi na tun yana maka so da zai zo hijira ne da yake shi ba mai ƙarfi ba ne na ciki suka kwace komai aka harba shi da komai sai ya dawo maka ya dawo madina bai da komai to kun san sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya kuwataka sai ya samo mutumin madina sai hada shi da wanda ya zo daga makka shi yasa shi abdurrahman bin auf da aka hada shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ya dan kasuwa ne sai nemi wani dan kasuwa mai kuɗi a madina sai hada shi da shi shi yasa wannan dan kasuwan sai ya ga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da shi shi kuma bari ya bar bajinta ya ce masa zan raba dukiya ta na baka rabi ya ce kuma matata ba ɗaya ba ce za mu je gida ka duba sai ma ka duba wadda kake so a ciki zan sake ta ka aure ta kaji yan uwa na kaji yan uwan taka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam duka da ya gama Abdurrahman bin Awf ya ce masa na gode na gode Allah ya taka ma da alheri yace dukiyarka ka rike ka batta iyalin ma ka batta ka nuna mun hanyar kasuwa kawai sai ka nuna mun kasuwa kuma haka aka yi je ya soma kasuwanci nan ma madina sai ya zama shi yasa duk inda kai ana maganar masu dukiya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji an kawo Abdurrahman bin Auf saboda kuɗi ne da shi fa na gaske ba wai na wasa ba dandin nan ba ne ga abdurrahman bin abu kar ku dauka na kar ku dauka wai dan na a yawa kar ku dauka wai dan kudi ne dan kadan kudi mai yawa yake da shi na a hako suna da sauransu har kasuwa wuce Allah ya mara arziki sosai amma kuma arziki sai ya zuba wajen ɗaukaka addinin Allah wallahi duk arzikin nasa shi kuma da yake su sun san manufar neman arziki sun san me yasa ake neman arziki su ba suna neman arziki na ne don su tara a duniya a su suna neman arziki ne don su nemi lahira haka sai na bakar haka sai na usman dukkan su yan kasuwa ne ko masu arziki ne amma duka sun zuba dukiyar ne wajen neman lahira ta ga rayuwa ta yi riba haka ake son musulmi ya yi da yi ƙoƙari ya nemi lahira kafin a zo a titsiye shi Allah ya tsare kun san titsiye mutum mutuwa take yi ai an san titsiye ko wallahi titsiye mutum take yi shiri kitse mutum take beji yana son ya yi wani abu lokacin idan ta zo sai mutum ya tuna a shekara ba yi ba a shi ya kamata yi. a lokacin duk sai kaya su zo ba tana neman lokaci ba amma yanzu ka ga mu kowa da lokaci amma kuma mutum ba zai ba na da eh shi dan ba zai bari ba sai mutum ya dage amma Allah ya yi zuwa da zo lokacin mutum zai ta gane kurakurai shi da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza da na yi kaza na har ma mutum ya nemi mala'ika wai ya kara masa lokaci ya ce babu lokaci dan lokacin da za ku samu ku yi magana da mala'ika shine in ka ci sa'a kana ɗan sauran mintuna sannan ka za ku tattauna ya ce ma amma babu tayar ba inda za ka saboda watakila ma an karya kafa wasu ana ana ana so wa zararar ɗan adam daga kafa ne malama suka ce wai don kai gudu na daga kafa nan da ka gani yatsa babban nan yatsa daga nan ake so mace rai so za ka ga mutum ya dawo sauran jikin shi na da amfani amma dinnan ba ya da ba abin da zai da ba kuma an cire rai da da ke shi rai idan aka faɗi rai ne sai Allah kaɗai ya san tunanin da muke yaya rai yake a wani abu ne kato wani ɗan ƙanƙanin abu ne na ya yake ba wanda ne ya san shi sai Allah ko likitoci ba san shi eh dokta na eh ba wanda ya san shi haka Allah ya yi kayan shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa suka zo suna masa tambaya wai ya gaya musu a ina rai yake ina rai sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu qul ruhu min amri rabbi ka ce musu rai kawai al'amarin ubangiji na ku kuma wa ma utitu min ilmi illa qalila dai ilimin da kuke takawa da shi dan kadan ne aka ba da ka ba wanda ya san da yake hasali inda mun san inda ranmu yake ba abin da ya kamata mu kula da shi kamar ranmu shi ya kamata a gyara shi shi ya kamata a dinga masa medical check up na shi ya kamata inda a ce ana sayan yasira a siya a sa a fridge eh kai da a ce ana sai da rai wallahi wani da sai ya sai ɗari na Allah na yawwa ɗari suna nan a ɗaki da ɗaya ya fita a sa'adar ɗaya wala haka zai zai yana kai za a ta bugawa na eh haka zai amma ina sai Allah ya sa ba wannan ba wannan ai da ana sai da ne ba shugaban kasar da zai mutu ku ce mu a Allah ba wanda zai mutu na da ma aka mun nashi ya yi esuya a ɗan jona wani yana ƙarewa sannan na tashi amma Allah ya tsamai da ɗan adam kawai ba abin da ya iya kawai lokaci ne zai jira da ya cika kawai mutu Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba za ku me yasa me ku ne ba za ku yi yaki saboda ɗaukaka addinin Allah ba alhali wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa wal wildan a cikin maka akwai masu rauni wanda aka hana su fitar nan suna son su hijira aka hana su tafiya akwai su suna nan akwai mazaje tsofaffi kafirai suna wahalar da su sun hana su fita a maka akwai mata masu rauni kafirai sun hana su fita a maka akwai yara ƙanana suna so su yi hijira Allah ya ce kudin su ma ba za ku yi tsata shi ku yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ba Allah ya faɗi me yi waɗannan bayan Allah da suke son su yi hijira aka hana su Allah ya ce su ne allazi ne ya kuluna waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji mu asirna min hadhihi qaryati zalimi ahliha Allah ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen suka zama azzalimi ana nufin garin Makka ne saboda a lokacin zalunci suke yi suna ta zaluntar mutane suna ta dukan waɗanda ba su da ƙarfi sai suke addu'a suna cewa waje Allah na min ladunka waliyan Allah ka sanya mana majibincin al'amari daga gare ka waj'al lana min ladunka nasira kuma Allah ka sanya mana mataimaki daga wajenka kuma haka Allah ya yi lokacin da aka bude garin Makka da aka da garin da Allah madaukakin sarki ya ya ya ya, ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi Makka a shi shi gwamnan shi gwamnan da aka sa ya ya rike Makka saurayi ne saurayi ne dududu bai wuce shekara talatin ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ya bar shi zai koma madina ya ba shi jagoranci kuma ya tsaya ya taimaki al'umman musulmi da masu rauni da wasu suna wasu waje a kulle da wasu waje suna gidaje an rufe su haka duk ya ya ya taimaka Allah ma ya taimake su aka fitar da su na الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah yuqatiluna fi sabilillah su suna yaƙi ne don ɗaukaka addinin Allah amma wallazina kafaru su kuma wanda suka kafirce yuqatiluna fi sabilil tagut suna yaƙi ne don hanyar shaidan menene tagut shine kullu ma ubida min dunillah duk wani abin da aka bauta mishi kuma bayan Allah sunan shi tagut shaidan ma ana kiran shi dagu saboda duk wani abin da aka bauta ba don ba Allah ba dama ake shaidan ne da haka duk shaidanci ne to waɗanda suka kafarce in sun yi yaƙi suna yin yaƙi ne don mai don taimakon hanyar shaidan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qatilu awliya a shaidan ku yaƙi wato majibinta shaidan in an ce a yaƙi ba ana nufin sai yaƙi na takobi ba ana son musulmi ya zama filin cikin shiri ana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihad sai ya ce jihadun nafs ya ce mafi girman yaƙi shine yaƙi da kai yaƙi da rai kai ka yaƙi kanka ka san ne an ce ka yaƙi kanka ba so ake ka zo takobi ka ringa na tarin a'a ka hana zuciyarka abinda Allah baya so ka sa zuciyarka ta yi abinda Allah yake so to ka yake dama innan nafsal amaratu bisu Allah ya ce ran da muke da ita tana umartar mu da mummuna aiki idan mutum ya biya ta ran shi duk aikin da zai yi mara kyau duk aikin da zai inda ran shi zai biya to za ka tarar da aiki ne mara kyau da haka sai mutum ya yaƙi ransa sai hana ta ta yi abin da take so wanda duk yake iya yaƙar ransa yake hana ransa abin da take so ko da tana so to wannan mutum ya yi nasara kuma haka ake so za ka ga mutum an kira sallah sai ya ji kasala sai mutum ya ga yaran shi na baki saba wallahi na ya tashi eh duk abin da aka ce an ce a je a yankin Allah ya ce masa gashi gashi gashi gashi sai sai dai ya ce mutum ya yaki ransa ya ce a kun san me yasa makarantar islamiyya ta manya take gagara na kun san me yasa duk inda aka buɗe makarantar islamiyya ta manya in an soma daman shi dai sai fake ya san kwana biyu za a yi ya san ba za a daɗe na ba a daɗe ba za ta watse saboda zai ta kawo dalilai marasa amfani ce za a je neman abinci kana da mitin za a yi wane ne za a yi waye za a yi waye ne ce ba duk kana zuwa dai latti har ka daina zuwa shi yasa shi dan baya barin manya su kara in suka samu wannan sallah to an yi sa'a ina nufin mafi yawan karatun manyanmu da kuka gani karatun da suka yi suna yara ne na da mafi yawa wallahi don ba kowanne ne ma ke zama babba yana zuwa iya zuwa masallaci ya zauna wallahi sai shi ne ya ga masa kawa ba kamar kai ka je ka zauna a masallaci ba wai ina nufin zai fito haka da lasifika ba amma wallahi haka yake taka masa na ce kai ai ka wuce zama a masallaci ah to ba ma zama a masallaci sallan ma yake gaya masa shi ya wuce jami'i Allah sallah shi yasa da wuya ka ga mutum ya zama babban mutum a harkar duniya sa'annan ya tsaye da jami'in sallah ana samu ana samu amma ba su da yawa ana samu wani za ka tara Allah ya taimake shi ko me ya samu zai sallah kuma a cikin mutane kullum na yi wannan magana sai na tuna wani mutum guda ɗaya ni dai har yanzu tun da zo garin nan shekara talatin da doriya ban ga irin shi ba kuma iko Allah yana nan da ransa kuma ba wani tsoho ba ne wallahi kuma Allah ya sa ya rike duk mukaman da ake rikewa dai kaga yayi sanata ya yi ambasada ya yi minista ai kaga ya dana na na ya dana ba to duk waɗannan mutsaman da ya rike wala in baka gan shi a sallah ba to baya nan in je baka ga ana jami'in sallah da shi ba to baya nan wannan shida ne ga kowa ko ba ka san shi ka faɗa kuma har yanzu nan inda ba nan kan yi rantsuwa ba da yana nan a tsawon gaba a zaune a masallaci yanzu nan maganar da ke wannan ayi nasara ce na kuma haka ake son kowane musulmi ya zama saboda mai saboda duniyar nan duk hayaniya ce da mala'ikan mutum ya zo zai shi kenan magana da ake ta kare na amma da sai mun gama karatu ake tambaya da Allah ka yi shi yawa yawa yawa saboda maganar ka yana fita cikin abin ta sama na mutum da zai so ba don haka yana nan haka ake son musulmi su ringa koyi da irin shi ko arzikun Allah ya baka ai Allah ne ya baka da sanin shi ya baka amma bai sa ka zama cewa daban daban ko kun san ce akwai wanda in suka samu mukami ma daina sallah suke wato ba ku sani ba ke akwai na ni na san akwai akwai wanda za ka ga gaba ɗaya ko ina ba inda za ka faɗi masallacin da yake sallah wanda aka ci sa'a shi ne yana zuwa juma'a ana ba da shaida amma wani za ka ga sallarsa kawai a ofis ne shi wani ma mai kokari ke ita ma sallar tana jira ne in an nan samu aiki ya sauki sai a yi ta ana sallah ana aiki ana sallah ana magana da sakatariya domin za ka ga ogana sallah sai an buɗe kofa kiyu a ga yana sallah sai a wuce mai idar wato in ya ga wanda ake sai ce sannan ya shigo ko ya ce wannan ya banda wannan yana aiki yana sallah wani abun fa bai dace da musulmi ba wallahi bai dace da shi saboda shi Allah duk duniyar da ka gani ba ba komai bane kai ne kake ganin duniya kamar wani abu kai ne kake ganin kuɗi kamar wani abu duk kayan Allah ne ba komai a ciki eh Allah madaukakin sarki babban abin da yake nema shine dan adam ya rayu yana musulmi ya bauta Allah don me akwai gida da ya tanada inda za a ji daɗi akwai inda Allah ya tanadi inda za a sha za a more Allah ka sa mu a ciki wallahi mala za a ji daɗi a lahira za a more za a gwangwaje nan ne gidan gwangwajewa amma an kafin gwaje a nan kayi shirme nan ka gungwaje shirme ka gungwaje a inda shirme nan ba ma kayan gungwaje wa nan an iyakace ka rinka cin nama yanzu na ga wani likita yana sanarwa cewa mutane su daina cin nama wallahi daga kano cewa lalle a daina cin nama kowane iri saboda nama yana zuwa har kazawai yana zuwa yana tattoshe hanyoyin jijiyoyi mafi yawan mutane da kaga suna ciwon kafa suna ciwon duk nama ni ba ba ni na fara ina gaya muku ne wataƙila wasu kuma sun gani ko ba wanda ya gani na wanda ya zo daga saudiya yau to ambasada ya gani wanda ya zo wajen likitan daga saudiya ma yake a riyar yake ya zo wajen shi a nan kano ya zo cewa yana cin kaji yana shan laban to shi ne ya ce shi kawai zai wa mutane bayani mafi yawan cututtukan mutane yawan cin nama kuma sai yawan kiran kaza ya dinga yi wanda kaga da ana ce mana kamar kaza ba ta da na ba ta da matsala amma dai na ji bai kira kifi ba na nan har ya gama to kaga a irin wannan duniyar ma to menene za ka yi duniyar da aka ce ba za ka ci nama ba ba za ka ci dishi ba ba za ka sha suka na ina zama domin za ka yi tare ke nan ko wannan ma wa'azi ne ga mutum ya dage ya nemi lahira a lahira ko buhun gishiri ka sha ba komai Allah an kaga da zai ka rika shan buhun gishiri da buhun suga duk wani abinci ka sai an zazzage ma buhu ashirin na siga ta sha a komai ba a ciwo a lahira eh ba a ciwo ba komai ka ga an nan gidan rayuwa Allah ma da kanshi ya ce wa innal akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamu yace rayuwa tana lahira da sun sani da su tsaya sun ba su lokacin su a wannan hayaniya ba daɗi na lahira Allah ya sa barka to shine sai waje Allah na ana karanta Allah madaukakin sarki ya ce a fagatulu auliya shaitan ko ku yaƙi wato majibinta waliyan shaitan sai ce inna kai da shaidani kana da yi ma lalle kaidin shedan ya kasance mai rauni amma wannan kaidin shedan mai rauni fa ana magana bi nisbati ila Allah ne wato makircin shedan yana da nauyi in ka hada shi da abin da ya shafi Allah ne amma abin da ya shafi mu ba ai bai da rauni yana da ƙarfi kamar makircin mata ne ko da Allah madaukakin sarki ya ce inna kaida kunna azim amma shi ma idan aka yi maganarmu ne ta ɓangarenmu abin da ya shafi mu lalle aziz yana da girma amma abin da ya shafi Allah ba komai ba ne shi Allah bai da wani abu mai girma a wajen shi yau ba wani abu mai girma da ka ji ana makirci shi ɗan yana da girma to abin da ya shafi wajen yi wa ɗan adam da ka makirci shi ɗan yana da rauni abin da ya shafi ɓangaren Allah don ba yadda ya fita yi duk abin da kaga yana yi Allah zai kyale shi da in shi ma hatta ma zaman da ya a duniya yana wannan budiri sai da ya roƙi Allah ya yi addu'a ya ce rabbi fa anzirni ila yau yau ba su kaga kenan a ce bai isa komai ba ya ce Allah a saurara din har zuwa ran da za a tashi kiyama Allah ya ce maka tashi ya ce maka fa innaka minal munzari ka je an tsale ka ila yawon wakatin ma'alum za a bar ka haɗe zuwa lokaci sananne shine lokacin da za a yi tashi hajiya sai da ya ga dan ya san Allah bai saba alƙawari sai da ya ga mar haka a shine ya wannan cika baki ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahu ajmain ya ce tunda na samu wannan dama ni kuma duk sai na halaka da su ya ce illa ibadaka minhumul muqaddasin ya ce sai dai bayan ka wanda ka tsare Allah ka tsare su ne kawai za su sha ah ba tsaron Allah ba ne ma muka zo muka waye gari a masallaci ai tsaron Allah ne yanzu wane ne a ɗan sanda ya sa su taso shi a gaba ya kawo shi masallaci a wai misali ai babu ba ko ɗaya ai tsaron Allah ne eh za ka gaba wanda ya taso ka a gaba ya kawo ka wannan shine kaga ka zo saboda Allah eh wannan rahamar Allah ce wani zaka ga in ka ganshi a masallaci to wani yake bi bashi aka ce masa yana ci eh shi kana alaƙa da masallaci Allah ya kiyaye
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
Allah madaukakin sarki yana ba da labarin abin da ya faru da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce jagoransu shine Abdulrahman bin Auf lokacin da suka musulunta suka ga kafuran Makka sun matsa sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka ba mu izinin yaƙe su za mu iya yaƙa su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a inni umirtu bil afwi fala tuqatil bil qaw yace ni an umarce ni na yi na ringa da musu rangwame kada ku yake su wato nan musulmi suke so a yake su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a Allah bai ce mun in yaki ba wato ana hana su to shine lokacin da kuma aka ce a yaki sai wasu daga cikin su suka ga kamar lokaci bai yi ba da suna so a yaƙin ana ce musu a'a ku yi haƙuri yanzu an ce a yi yaƙi su kuma suna cewa yaƙi yanzu kuma shi ne sai allah maɗaukacin sarki yake cewa alamtar ilan da zina kila lahu ya ce shin baka ga waɗanda aka ce musu ba kufu aidikun ku kama hannayen ku wato kada ku yaƙe su ku dai kawai wa aqimu salata wa atu zakat amma kun san wannan lokacin ba a ka ayar sallah da ayar zakka ba ta sauka ba shi yasa malaman tafsiri suka ce sallar da ake da kun san da kawai da safa kai raka'a biyu ne da yamma kai raka'a biyu kuma zakka kawai din yanda ka ga dama sai ka bayar ana yin ta tunda ana sallah tunda tun kafin ma a yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yakan je kogon hira na yayi ta sallah shine raka'o'i biyu da haka masu yin sallah suna yi annabi sallah sallama ya ce musu kawai ku je ku yi ta sallah kuna roƙon allah madaukakin sarki kuna sadaka wato kafin a yi mun umarni shi sai allah ya ce falan ma kuti ba alaihim alkita lokacin da aka wajabta musu yaƙi idza fariqu minhum yakhshawna an-nas malama suka ce waɗannan bangare da allah yake magana munafukai ne na cikin al'umma sai ga su wani bangare daga cikin mutane ya fi shaunan nasa suna jin tsoron mutane ka kashiyatin la kamar tsoron Allah ka san ba a san musulmi ya zama matsoraci ba a san musulmi ya ji tsoron wata halitta irin yadda yake jin tsoron Allah ba a san ma musulmi ya riga jin tsoron mutuwa saboda ai mutuwa ba wani abu ba za ka ba abin da za ka yi da ita kamar yadda ba abin da za ta yi da kai idan da a ce mutuwa za ta zo a nan ta zo ta fito wani ya tashi ya tsinka mata mali wallahi ba za ta taba ka ba ruwanta da saboda ita ma aikin Allah take umarni take bi wanda aka aiko ta wajen shi kawai wajen shi za ta da kai da kamun mari mutuwa wanda aka aiko wajen sa ya zuguna ya ce mutuwa ina wuni ina gajiya da shi za ta ɗauka kaga kuma da a hankalin ɗan adam wa ya kamata ta ɗauka wanda ya mare ta na amma ina su mala'ikun Allah la ya suna Allah ma amara su ba sa saba Allah abinda kawai wa yaf'aluna ma umaru kawai umarnin Allah suke yi wanda aka aiko ne dai duk abin ka sai an ɗauki ka idan mala'ikan mutuwa lokacin ka yi ba inda za ka shiga shi yasa za ka ji Allah yake cewa aina ma ta kunu yudrikumul mautu sai ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun shiga ƙarƙashin ƙasa kun yi gini a cikin duwatsu kun ɓuya ya ce in dai mutuwa ta za ta same ku ba ta da matsala ba wani security ba wani iron door na ba wani duk wannan mutane ake sawa duk abin da inda ka shiga yadda ka san tirai yanzu a kawo ma faranti a samu kwayan dabino guda biyu a tasu a cikin faranti a tsakiya a baka ka rike dan Allah akwai dalilin da ba za ka kai shi ba akwai wani dalilin da zai buye ya wani waje to wallahi yanda mala'ikan mutuwa ke ganin mu duk duniya ya fi wannan dan ka ka dauka kaman ka shiga gida ka kulle kofa da nufin kaman irin na irin ka dan buye din nan ba a ganin ka a'a a fili miki kuma lokaci ne yana hannunsa na kowa yana cika cika sai tafiya yana cika sai tafiya yana cika sai tafiya kana jin labaran mutuwar mutane a ce ma an yi abu da mutum an yi wannan an yi wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce akwai abokin mu da ya rasu Allah ya ji kanshi da za a wajen tafsirin mata ne sai Profesa Muhammad Kabir yake yi ya tuna mana cewa har za mu tafsiri muka masa addu'a mala abubakar Allah ya kai shi tare muke da shi a nashirar mu sai ya tuna min domin ran da zai rasu a nashirar mu muka mutu tare da shi ko ya kuri muka wuni nake ne ma a nashirar mu muka wuni tare da shi ranar har muka yi saukan kuɗani wallahi da shi har da marigayi shi imam saboda shi kamar jika ne a wajen shi cin imam sai yana masa wasa in za mu yi saukan ƙwararri sun cin imam ya ce shi a ba shi abin nan ƙasa-ƙasa nas sai ya ce yau ni ne zan yi nas ba kai ba a ba ni suka dinga aka raha a ranar muka wuni yana karatu a mararaba akwai masallaci ya ɗau motar shi ya je mararaba ya shirya zai yi karatu sai ya ji ya ce kai ba ya jin daɗi ba za a bar karatun nan da kan shi ya tsaya aka yi isha da shi ya tuka mota ya je gida ya shiga da motarsa gareji an kawo masa abinci ya so mace nan ne fa mala'ika mutu ya zo domin daga wannan lokacin kamun duk ko awa da ba a yi ba ya bar duniya gel bayan da aka iya allah maɗaukakin sarki ya ja kwanan mu allah maɗaukakin sarki ya ba mu lokacin gyara allah ya sa mu tuba kafin mala'ikan mutuwa ya zo amma wallahi yana zuwa na eh yana ɗan tafi eh yana ɗan tafi sai dai kawai allah ba mu sa eh allah ta kuma mu iya cewa la ilaha illallah lokacin da zamu mutu ya zama ƙarshen kalmar mu a wannan rayuwa ta zama la ilaha illallah shikenan mutum ya tsara wato da zaran an zara ran mutum yana da musulmi wallahi ya gama more eh a dai lahira kana musulmi wannan ba karamin girma ba ne allah mun gode ba to shine sai aka ce musu allah ya ce falamma kutuba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yaki sai ga mutane suna jin tsoro mutane kan mutane kamar yadda suke tsoron Allah au ashadda khashiya ko ma tsoron nasu da suke wa mutane ya ma fi yadda suke tsoron Allah shi yasa an ce ba a kyau mutum ya zama matsoraci wa qalu suke cewa rabbana ya ubangiji mu lima ka tabta alaina alkitali ya ka wajabta mana yaki wai suke cewa laula akarta na ila adalin qarimi ina ma an nan jinkirta mana zuwa wannan lokaci nan kusa sai Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu mata'ud dunya qalil rayuwar duniyar gaba ɗaya yar kaɗan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa kuma lahira shine yafi alheri ga wanda yayi takawa wanda ya bi Allah komawanka lahira ya fi duniya eh dama annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace cewa ya ce idan mutane idan mutane suka kasance idan shugabannin mutane suka zama su ne mafiya kirkinsu mutane shugabannin suka zama masu kirki ya ce mutane al'amarinsu kuma suna shawara tsakaninsu ya ce kuma wato masu kudinsu kuma suka zama masu alheri masu kyauta guda uku na faɗa ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ja'alu da ta samu kanta a wannan matsayi ya ce to fa zaharul ardh khairul lahum min baladiha sai ta rayuwa a duniya ya fi musu alheri da ce sun mutu su samu shugabanni masu kirki wato masu bin Allah masu kuɗi masu kyauta al'amarinsu shawara tsakaninsu ya ce to shi wannan wato su yi ta rayuwa ya fi alheri to sai ya faɗi kishiyan haka ya ce amma idan aka dawo gari shugabanninsu su ne fajiransu ba saɓon Allah ya ce al'amarinsu ya koma hannun matansu ya zama masu kuɗinsu suka zama marowata sai ya ce to ku zama kuna ƙarƙashin ƙasa ya fi muku alheri da kuna saman ƙasa kina wanda ya mutu ya fi na wanda ya mutu yake kabari ya fi mu da muke yawo amma mu ba haka muke ba ko na yawa idan haka ta kasance ya ce to wanda suke kasa sun fi wanda suke sama saboda rayuwar duniya ɗan lokaci ne kaɗan lokaci ne ɗan kaɗan kamar bacci ne ba yadda ka san mutum ya kwanta bacci ya yi mafarki mafarki mai daɗi ya farka a bacci shi kenan yadda ka san ya wuce to haka na rayuwar duniya take wuce yanzu duk shekarun da muka yi nan ina suke ina suke sai aikin da muka yi amma aikin da muka yi yana nan eh idan ka ga mutum a cikin shekarun yana ta rafilfili yana ta sadaka yana ta bin Allah bai sabon Allah suna nan a rubuce idan a cikin shekarun ya sake yana ta abin da ya ga dama ya sha giya ya yi zina ya yi tata ya yi suna nan a rubuce shi dai kuma gashi nan shi ke sai kuma ranar da aka koma ga Allah sai a ba mutum littafi sai Allah ya ce masa ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yace ga littafin ka nan na aikinka sai ka karanta kai ne zaka wasa ka hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi yake cewa Allah madaukakin sarki ran tashi alkiyama idan an rarraba ayyuka masu yan aljanna sun ga takardar suna ta ha'o muqra'u kitabi ta suna ganin ma a galita ne na ka gana wa na samu gashi saboda ya samu aljanna da shi wannan kuma suna cewa lan huta kitabi ni ba ba ne kuma ƙarya yake ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت رقابي ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني ألا تأخذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله يكيا hakan nan za a zo a yi da haka idan mutum ya karbi takardar shi zai murna yana neman waɗanda za yana nuna mutane ga littafi ya samu dama inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qulubuha daniya Allah ya samu a ciki eh Allah ya samu a ciki da haka Allah madaukakin sarki yace wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba ko da da dan take ko da da dan abin da bai kai dan dattin da ke zaran da ke cikin ƙwallon dabino sako ba za a zalunce ku Allah baya zalunci duk abin da kuka aikata na alheri za ku gan shi eh Allah ya ba mu ikon aikata alheri na'am أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
Allah madaukakin sarki ya ce aina ma ta kunu duk inda ku kasance yidurikun maut mutuwa za ta same ku za ta bi ku duk inda kuke ta ba makawa ta same ku kuma ta ɗauko shi yasa za ka ji alƙur'ani Allah yana cewa kullu nafsi za'iqatul maut kowa sai ya mutu ko ina kuke mutuwa za ta bi ku shi yasa wato Khalid bin Walid radiyallahu anhu kun ga ya ji ya kokari yawa amma Allah bai rubuta masa zai zai shahada na mutuwa a filin yaki shi yasa lokacin da ya zo shi a gida ya rasu da zai zo lokacin da zai rasu yake cewa kai gashi na jiji ya koki na jiji ya koki har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata gaba a jikina face akwai rauni an cike ni an jimin rauni ya ce duk gaɓoɓina rauni ne ya ce yanzu gashi kuma zan mutu a kan gado ya ce yanzu gashi zan mutu a kan gado ya ce kai ji wato tirda tirda matsawarta wallahi wato me yake sai ce zuwa yaƙi bai sa a mutu zuwa yaƙi bai sa a mutu kamar yadda buya a gida bai sa a rayu ai mun ga aya lokacin corona ko kuma ta ne ai ayoyin Allah sun bayyana lokacin corona wanda suka bi tsananin tsoron corona mafi yawa su suka mutu na a haka yake ai a haka tarihi ya nuna akwai mutumin da tun da corona ta zo mai arziki ne ya hau saman gidan shi ki fitowa da mutanen gidan shi ma duk bai yadda da su ba mai aiki gidan su ga wasu aka sako da ita na mutu shi ma za ka mutu amma na roshi da wani corona na corona in kawai ka zo lokacin kayan suka mutu kawai ko da corona ko ba corona lokacin ka bai ba ko kai ka dukice ka zama corona ma ba za ka mutu Allah ko kai ne corona kana nan haka nan Allah ya tsara rayuwa ba inda za ka yi amma lokaci sai tafiya shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce duk inda kuke mutuwa za ta same ku ba inda za ku je ku buya ba wani abin da za ku yi wato ku gudu ko da kun shiga wato wani tsararren waje ginanne wanda yake a cikin duwatsu a cikin ƙasa kuka je kuka buya to mutuwan nan za ta same ku sai Allah ya ce wa in tusibum hasanatu abinda munafikai suke ta faɗi a garin makka da garin madina don bayan an musulunta a makka wasu ke yi wasu kuma a garin madina suke faɗi idan suka ga wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina an ɗan samu jarabawa saboda madina tana da wato 'ya'yan itace iri-iri akwai masu shuke-shuke da gonaki to idan aka samu ɗan fari sai munafikai su dinga cewa wai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina aka samu wannan matsala wato suna danganta matsalar ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam in aka samu hasarar amfanin gona sai su danganta ta sai su dinga cewa wato shine Allah ya ce wa yusufu hasanatun idan abu mai kyau ya same su aka samu ruwan sama aka samu amfanin gona aka samu tsiro yayi kyau sai su dinga ya kuluna hadhihi min indillah sai ce wannan daga wajen Allah amma wa yusufu sayyi'atun idan aka samu fari aka samu rashin samun amfanin gona aka samu abubuwa ya same su sai su dinga cewa hadhihi min indik wai daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake ce musu a kul ka ce musu kullum min indillah da samu da rashi da fari da ruwa da amfanin gona ya tsiro da duk daga wajen Allah ne duk daga wajen Allah ne Allah ya ce fa ma li haula il qaumi la yakaduna yafhamuna haditha ita me yasa mutane ba sa gane zance ba sa kusa su gane zance ga abin da ga abin da yake ga abin da suke faɗi ga yadda abu yake ga abin da suka kulla kuma wasu da gangan suke yi saboda munafurci suna nema su soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake jagorantar su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul wato shugaban munafikai Allah ya tsare
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Allah madaukakin sarki ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na alheri abu mai kyau da ya same ka to daga wajen Allah ne. eh duk abin da ka samu na alheri daga wajen Allah ne. ka samu kuɗi na daga wajen Allah ne. ka yi aure daga wajen Allah ne. na ka sai mota daga wajen Allah ne. ka gina gida daga wajen Allah ne ga su nan ga su nan kai ta risali duk abin da ya same ka mai kyau to daga wajen Allah ne amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abin da ya same ka mara kyau kuma sakamakon zunubin da ka aikata ne sakamakon zunubin da ka aikata ne dan ma Allah yana yafewa saboda kun ga wato shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani a cikin ku wanda tsagoran aikinsa zai shiga da shi aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani a cikin ku wanda zunzurutun aikinsa zai sa shiga aljanna ai aljanna tana da girma baka baka da farashin da zaka sai aljanna sabai abin ya ba su mamaki sai suka ce ya rasulullahi har kai manzo Allah ya ce musu har ni ya ce illa iza ta gammada ni Allah bi rahmati ya ce sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmati in ji manzon Allah to dan Allah in annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa haka yayi niyya ya kai mu masu laifi na mu masu laifi dare da rana mu masu laifi da ba mu san ma mun yi ba muna su laifi da muka san mun yi laifi duk suna nan Allah ka yafe mana Allah madaukakin sarki ya ce wa arsalnaka linnasi rasula mun aiko ka ga mutane ka zama manzo sa'annan wa sahabillahi shahida Allah ya isa ya zama shaida cewa kai manzon sa ne kuma Allah ya isa ya zama shaida cewa ka da sako abinda muka aiko ka na ka da sako ka da sako ai mu ma shaida da cewa annabi ya da sako na sallah sallama to ko wannan karatu da muke ai alama annabi ya da sako ne na duk ko dukan mu shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sako wanda suka karanta hajjin bankwana na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi shi da wajen musulmi kusan dubu dubu dubu sha bakwai ne ko ashirin da bakwai ku tuna mun ma ha ba wanda zai ga tuna mun hajjin ban kwanan manzan Allah in zuwa ba goma dubu goma yawan mutane na san sun fi dubu goma shi ne na manta dubu goma sha nawa ne na ga kowa shi akwai sakin to dubu goma da sha wani abu haka suka tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce musu duk abin da na sani wanda zai sa ku shiga aljanna na gaya muku duk abin da na sani kuma zai nisan tako daga shiga wata shi ma nan gaya sahaba nan sallallahu alaihi wasallam suke cewa lalle ka gaya wa kuma mu shaida ne sai shi annabi sallallahu sai daga kai sama ya ce Allah kai ne shaida karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu falyuballighu shahidun minkumul ghaiba yace ku da kuke nan kowa ya da wannan sakon ga wanda baya shi yasa tama nan sallar da suka yadu wajen idan sakon musulunci gashi ne ya zagaye duniya ba inda musulunci bai je su suka yada shi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ma yace cikin ku in akwai wanda na yi ma wani laifi ko na dake shi ko na masana abu ban sani ba ya zo ya rama sahabbai suna zubar da kwalla sai aka samu sayidina ukasha sai daga hannu ya ce ni ni ne ni ka da ke ni sahabbai suna tare shi wannan yana zo karama a jikin na yana ba kai kada ka ba na nuna don da yake ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi waje kum da ya ce to ainihin lokacin da ka jikin ba riga a jiki sai manzo Allah ya ɗaga rigar shi sai ya shigi manzan Allah shi ya rungume shi kawai sai ya fashe da kuka sai ya zama jikin shi ya kama jikin manzan Allah shi na ma abin da yake nema ke yana fashe da kuka da sabai su ɗauka kamar zai je ramawa ne shi ke da dama ba zai ke nema ke jikin shi ya taba jikin manzan Allah kun san wata daraja ce wata martaba ce eh shi yasa an samu mutanen da idan suka rasu aka je za a binne su sai manzo Allah ce a tsaya sai ya cire rigarsa sai ya shiga cikin kabarin sai ya kwanta ya juya jikin sai ya ce a sa mutum ba abin da za a yi ba ka sha na eh yanzu ka sha kenan Allah madaukakin sarki ya tsare ni alhamdulillah alaikum salam na'am yanzu ka fara da bayanin irin mutanen nan sallallahu alaihi wasallam ya kama da gashi an masa kafani ko kuma ya shiga kabarin su kwanta na'am kamar shi a Allah ya yi wani haka yake shi abdullahi bin ubayi bin salul duk ta'addancin da ya wanda yawa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da zaka yi wa Allah in ka taɓa manzan Allah to Allah baya son nashi na nuhu a duk abin da za ka yi na bautan Allah da kirki in dai ka tauce ka ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba ba ibn Abbas ne ko ko ibn Mas'ud eh da cikin su yake cewa a cikin Alqur'ani akwai wasu ayoyi ɗan tagwaye ne Hassan ne da Husaini a cikin su ya kawo atiullah wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba Allah ya ƙi ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba wato shi laifinsa saboda annabin yawa shine da ka ji Allah yana cewa ko ka nema musu gafara so saba'in ka san wannan saba'in ai ba ma ba saba'in din lissafi ba ne su larabawa suna da wannan al'ada ma ka ce saba'in kamar an kire an kure kirge ne da aka ce in ma ka nema musu saba'in kama a ce ko zo nawa ka nema musu don akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da saba'in din wannan lissafi ne da ya san ya ƙara a saba'in za a musu gafara da ya nema musu Allah ya riga ya faɗa cewa su kafirai ne wato ba musulunci suka yi ba sa'annan sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kazafin na na Aisha nan duk su ne su abubuwa kawai shi yasa Allah madaukakin sarki ya fushi da su komai da ake aiki akan mutane su ba aiki akan su Allah ya tsoro. Alaikum salam. Amin. Tana shiri ne? Ita mata mai ciki idan ɗanta da take cikin cikinta ya sa ba za ta iya azumi ba an yadda za ta ciyar a madadin wannan wannan wannan ɗa da ya hana ta azumi to yana tambaya ciyarwan ko za ta ciyar ne a rana kullum da ɗaya ko ko kuma za ta ciyar akwai ciyarwa kashi uku duk wanda mutum ya yi a musulunci ya yi ko dai in ka sha azumi daya a ranar in ka kai azumin ka ciyar na na ranar ko kafin azumi kafin ranar azumin ka ciyar ko ka bari sai azumin ya kare duka ka ciyar hanyoyi ukun nan duk wanda mutum ya yi yayi Allah ba'ala kun hana mutane furin rike to ci gaba to akwai tsara minti biyar ma ci gaba ya kasa tasbihi o ya kware in ya sa goshin shi ya kai yadda mutanen bayan shi za su yi tasbih sai ya tashi kawai ba kuma abin da za a yi sallah ina nufin subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi alazim wanda mutum ya zama kwarewa ya hana shi amma ya ce Allah akubar ai ina tambaya amma ai da zai dago ya ce Allah akubar ko shi ne yi shi ne ai na ce ina da zai dago ya iya kabbara to shi ke eh babu komai ba wani kuma sujjada da zai yi na'am ba ne to a bashi mana to to an gama a ba yaro bari ya gama na'am ci gaba na'am mutumin da na'am na'am na'am na'am amma dai kafin alfijir ne ya fito kuka kusanci juna ko? ko? ba dai bayan alfijir ba ko? ya ba komai azumin suna nan kawai buɗe ba sahur ne ba su yi ba dore za su yi na? azumin su lafiya lau ko da ko karfe biyu na za su ka tashi na? sai su yi wanka su sallah amma azumi yana nan lafiya na mutum ya karya yana azumi yana ta to azumin shi ba zai karɓu ba zai zama ladan azumin shi ya zube eh ayyaji an sake na kyale shi snapchat ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man lam yada qawla zur wal amala bihi ya ce falista lillahi hajatun min an yada a da'amahu wa sharabahu ya ce wanda duk bai bar ƙarya ba shi ne postin ƙarya da waye ya ce to Allah ba ruwan shi da ko ya bar cin abinci ko ya sha abinci duk da da ka dadan azumi ya zubi Allah kiyaye kai ne na ƙarshe na a ga malamin nan a baka lasirika ne oh zaman da kake ta magana ba ta magana na'am wa alaikum salam kawai suna bacci to to suna bacci tare to waye ce kana azumi ka je kai bacci da iyalinka ai in mutum na azumi yana son kun ga wannan tambayar da yi samari da suke ta aure kwakyaran da suke zai kenan na ba wai abin nan idan kana azumi magana ku je kwanta gado dai da iyalinka bai taso ba in dai kana son ka tsara azuminka in dai kana son ka kiyaye azuminka sai dai in kayi niyyar wasa da shi kuma to na yawa idan da da sanin ka aka yi kun san a cikin abubuwan da ke saka fara babu abin da malaman duniya suka yi ittifaki cewa shi lalle sai mutum ya yi kafara kamar kusantar iyali shi ba wani malami da ya ce shi ba kafara a kai shi sauran ne ake samun wasu ce za a biya wasu ce ba za a yi kafara ba biyan azumin kawai za a yi da haka shi wannan tunda babu saduwa dai azumin su za su biya guda daya wannan shine mazhabar imamu malik saddu zari'a kenan na to yanzu ya gaya ma to sun mai da shi kwallo ko wanda duk ya haɗa ka ya haɗu da jarabawa wallahi babu wanda aka yarda a ciki ka saba dukansu haƙƙin kowa ne ka yi masa biyayya abin da kawai shawarar da za a ba shi ne ya yi diplomasiya ya lallaba baban ya kai masa kuɗi da yawa na ya ce baba ya haƙuri an samu aiki ya lallaba shi shi ne kawai shawarar zan ba shi amma ba wanda za a ce ma wai saba masa yana ga ya zai zauna lafiya babu shi wallahi dukan ko ne ka sabawa sai ka haɗu da tasgaro a rayuwa eh ai lallaba su ake sallu ala nabi kare Allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب الارض رب العالمين اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليك واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين